الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا رالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
الفصل الثامن رد بعد الاعترارات wannan fasali ne za ku ji na dangane da samina na takwas za a radda shahin abubuwan da suke bijireniya ga wannan annabi namu
فإن قلت فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ساوي kwayin kulita idan mai tambaya ce da kai fa ma ma'ana menene ma'ana ƙaulihi alaihi salatu wassalam faɗan annabi tsira da abincin Allah fi hadisi sawi a hadisi na rafkanwa ai addala ala sawi alama ruwahu shekani bisa ga ruwayan da imamu bukari da imamu muslim suka rawaito allazi حدثنا به الفقيه وابو اسحاق ابراهيم بن جعفر حدثنا القاضي ابو الازبج بن سهل حدثنا هاتم بن محمد حدثنا ابو عبد الله بن الفكار حدثنا ابو عيسى حدثنا عبيد الله حدثنا يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد انه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وسلم في ركعتين
isnadin wannan hadisi ya ce wanda ya mana hadisi allazi hadisuna bihi al-faqihu masanin fiqihu ne an ce wani masanin fiqihu ne darajarsa ya bi ma a ce masanin hadisi ne dan sau da yawa mutum zai san hadisi ba dole ne ya san fiqihu ba zai karanta yadda zai yi aiki da abin ya zo sai ya gagare shi in kana so ka ga da wannan sai ka gani mutum yana karanta buhari da muslim ya san su ya karanta su idan ka zo ka ce da shi zo ka kirga min farillan alwala da sunna da musabi sai ya kasa kuma sai ya koma ya duba littafin sai ka ce to shikenan zo ka nuna min wannan sallah ne ummul buduna ummul julusa ummul janahaini ga hadisin hadisin aka ciro amma da kyar zai gane shi a fili sau da yawa mutum masanin hadisi ne amma ba zai iya zama masani akan gyaran addini ba to duk lokacin da balarabe ya ce alafa ihu to wani daraja ne mai zaman kansa wane masanin addini ne abu ishaqa baban malam ishaqa ibrahim sunansa na yanka bin jafar dan jafar kuma sunan ya dace da yadda yake tafiya annabi ishaqa kaga dan gidan annabi ibrahim ne yi ma gace abu ishaqa ibrahim sunansa na yanka dan jafaru haddathana al-qari yace wanda ya mana hadisi al-qari ne abul asbagu mutumin birnin cairo ne egypt ibn sahalu dan sahalu shi ma al-qari ne dan isa dan sahalu yace qala haddathana hatim ibn muhammad hatim dan muhammad ya mana hadisi yace haddathana abu abdullahi ibn fakkari abu abdullahi dan fakkari ya mana hadisi yace haddathana abu isa abu isa idan an faɗa imamu tirmidhi ake nufi wanda littafinsa in yana gidanka kaman annabi ne a gidanka kuke fira da shi shine abu isa haddathana ubaidullahi ubaidullahi ya mana hadisi wanda sun fada ubaidullahi abu marwana bin abdullahi bin yahya bin yahya al-laysu shine rawi na mutumin andalusiya rawin imam malik duk lokacin da aka ce yahya dan yahya al-laysu to gaba kadan zaka ji imam malik saboda mu waɗanda za a rubuta da aka yi kwafi guda ɗaya haruna rashid ya yi umarni a za a yi a ɗakin kaba a rajiya imamu maliku ya ce a'a ai sahabban annabi kowanne ya zo da shirya kowa kuma ya koma da shirya annabi ya faɗa ya ce sahabbai na kamar taurari suke ayyuma ibtadaitu ihtadaitu duk wanda kai koyi da yi za ka shirya to yi ne za ka sa ya haya ɗan ya haya a nan andalusiya ya zo da alƙalami ya zo da tawada da haka yake rubuta maliki yana ba da shifta da ka in ya faɗa sai ya rubuta in ya faɗa sai ya rubuta da haka aka yi mana wannan muwaddan shi yasa duk lokacin da za mu karanta muwadda sai mu ce ya haya ne ya mana hadisi ba ma ya yi mana ba ya rawaito hadisin ne sai da ya rawaito kuma ya karanta gun maliki maliki ce to ya yi ba gyara to da ya ɗauka sai ya zo da shi afirka sai ya zo da shi birnin andalusiya to yi kenan a na yayan muke kufa muke kufa har muwaɗa ya zo gun almajiran imamu malik su ne su ibn abdulbarri ya hafi da magarabi abu umara ɗan abdulbarri a haka yana yaduwa yana yaduwa har muwaɗa ya saka ko'ina da ko'ina a misra daga nan kuma ya zo afirka har muwaɗa ya shiga nigeria to wannan ruwayar da muke da ita na muwaɗa ya haya ne ya rawaito ɗan ya haya mutumin andalusiya shi kuma ya rawaito ne a gun imam malik ɗan ƙasin mudawwana daga ji ɗan ƙasin fatawa ce wanda ya ja bakin maliki ya rubuta to yi ne kuma ake karba a gun ɗan ƙasin sunan wannan mudawwana fatawa hadisin annabi wanda aka rubuta a gun maliki yi ne muwaɗa shi ne ya haya ɗan ya haya mutumin birnin andalusiya za ka ji daga nan ko ba za ka dade ba za ka ji sunan imam mali ya ce haddasa na ya haya ya haya ya mana haya kuma shi ma babansa ya haya ne an yasu mutumin birnin leso an maliki ya biyo daga imam maliku imam maliku dan anas shine limamu ɗansa anas babansa anas kuma babansa maliku kakansa maliku shi maliku kakansa maliku ɗansa anas babansa anas imamu darul hijiri wanda annabi ya bada labari a kansa yushaku an yadda ibn nasa aka bada ibli wala yaji da ahadan a alamu min alamul madina annabi yace karyan zamani za a dinga kai lokacin da za a dinga buga hantar raƙumi wasu su yi gabar wajen neman ilimi wasu su yi arewa wasu su yi kudu duk inda za a je a je annabi yace wallahi ba za a tada malami kamar malamin birnin madina ba saboda darajar wata ce kan wata na ɗaya ga tsantsani na biyu ga tsoron Allah na uku ga ikilasi ga girmama maganan annabi kuma ga girmama annabi a zuciya don imam malin ka kafa suna annabi yankwarewa yake kama a ce ga ciyawan da an daɗe ba a mata ruwa ba haka jikinsa zai canja da aka ce imam malik ka dinga yin haka yace a ba dole na yi ba magabata na abin da na gansu da suke su zuhuri suwane suwane wanda an kama suna annabi wani kuma saboda girmama hadisin annabi imamu maliku baya ba da hadisin annabi yana tafiya don an samu wani bawan Allah ya tambaye hadisin manzon Allah ya ce wane ina ganin ka da daraja idanuna ka tambaye ni hadisin annabi a kan titi wani da ya ƙara tambayarsa sai da aka bayi bulala goma ya biyu da ya zo gida goma malikin ya baya hadisi sha biyu ce da na zan haka ne da lau za da ni za da ni za da ni menene ne siyadan na za da ni hadisan ai da ya kara mun da na zan za a kara mun hadisi yace da an kara mun bulala wani kuma alƙali ne ya tambaye hadisin annabi a fili yace kai zaka tambaye ni hadisin annabi ina sai ta kulle ne ya ka zo da gudu aka ce ala gafu ta mala ala gafu ta mala alƙali ne yace ai na fi kusanin alƙalin na ce a kulle ne sai da kulle ya ran da ya tayi hukunci ya san abin da zai yi to a gurin imamu maliku ba a wargi sai imamu shafi'i da almajirin sa ne ahmad ibn hanbali almajirin shafi'i ne duk da ya girmi shafi'i abu hanifa ya girmi imamu maliku da kwanaki amma malaman sa ahmad ibn salama almajirin imamu maliku a madawana malami malami da yake da a duniya ya kai dubu daga baya duk sun zama almajiran sa wanda ba su zama almajiran sa ba ko dalilin karan kwana ko dalilin dadewa ba su wuce malami biyar ko hida ba malamansa ne suka juya suka zama almajiransa dan daraja za ka nema kanka idan kai malamin maliki ne to kai ne za ka je gun malikin ka rubuta hadisi in ya faɗa in an sa ka almajiransa ya ba sa ka malamansa duniyar musulunci ta tayi za ta yi magana da kai shine maza kayan na annabi kowa zuwa yake a gunsa in maliki ya dauka Allah ma ya karba in maliki ya bar ma hadisin ka Allah ya bar ma kayan ka shikenan wahala za ka sha shi yasa duk malamai za ka ga sun ce ni mun je neman ilimi amma imam mali ya ce balagana mu labari ya iso mana eh mu labari hadisin za a kawa tallata imam mali gaba na karbi maganar annabi in dai ya karba a duniya daraja ka shikenan kakanka ta yanke saka shi yasa kowane malami ya ce Allah ya san maliki ya karba hadisin in ya karba to Allah ma ya yarda to shi yasa yana zaune a Madina sai dai nan a kawo nan a kawo nan a kawo sai ya ce balagana labari ya iso mana in ya tayi baya kama hujja da malaman duniya wal amr allazi itamadu alaihi indana mu lamari wanda muke aiki da shi a nan birnin Madina gun malaman mu ulama una malaman mu na Madina zai ce kurin saboda malaman na Madina sun wadatar wane wane wane wane da su imamu maliku zai kama hujja wanda suke son gaskiya suke neman gaskiya za ga suna dangantuwa da imamu maliku wanda kaga yana ja baya da imamu maliku to ka ja baya da shi ko malamin ka ne ya fi wani abu baka sani ba boye eh a cikin kayan akwai wani abu a boye wanda in ka ja baya ka ne da an kara zai kai ma za ka faɗa halaka ba wanda zai so maliki daga baya ce yana gin maliki babu shi kuma Allah imamu malikun yake dubawa da malikin da abu haniban da hambalin da shafi'in an je lahira in an riga su malikin za su nuna don ci imamu shafi'i cewa ya yi malikin hujjatun baini wa bainan lahi shafi'i a lahira da me ka dogara ya ce ina magana ne a gaban Allah ga maliki in Allah ya ritsa ni ya ritsa ni ce ka ga Allah ga malami na shi ya koya mu ga malami na ai ba wani magana da zan faɗa mu wadda da hadisi dubu arba'in ne ya ce yawa al'umma nauyi yawa al'umma nauyi har aka mai da ya hadisi ɗari biyar amma ibn abdul barri hafiz al magharibi da ya tashi zai yi shari'a in zai zakar sai iya abin da malikin ya bari sai da ya dawo da shi a shari'a kuma ya koma ya ce in kun neme mu a in zai zakar ba ku same mu ku same mu a tamhidi ya ce abin da ba mu kawo a nan ba da Allah ɗalibi ya bi mu a littafin mu na a tamhidi na ibn abdul barri idan ka duba tamhidin ka duba in zai zakar din a nan rayuwanka zai kare dan in su zakar dan malami yana biya ma kullum kuna biya hadisi ɗari hadisi ɗari ma ku aje shekara ɗari sai dai ka hakura ka gyare kana yi ma haka rayuwa ka zai kare an yi aikin da a rayuwa iya kare amma duk da haka fadan ya kwaɗe ta da almajiri ya ce ta wannan maganan mun takaita ta mai neman mu don Allah ya same mu a tamhidi eh muna can tamhidi abinda ba mu yi a nan ba muna can duk wannan darajar imamu maliku suke bayyana duk garin Allah ya waye Allah yana ƙara maliki daraja eh ba ɗalibi kuma in yana neman albarka ya nemi albarkacinsu in ka nemi albarkacinsu to sai Allah ya haskaka ka amma rigiman ka inda su ne to kai da Allah za ka yi rigima man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yake adawa da waliyin Allah yaki zai yi da Allah ko ba yi da hannun yakin fa zannu bi harbi min Allah wa rasuluhu to wannan malamai ba dan su ba ba dan imamu maliku ya tsaya ya jajirce ba da addinin ma ba mu san makamansa ba ba zan ta inda za a kama ba amma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba mu albarkacin su to ya ji daga imamu maliku imamu darul hijri kuma ya ji daga malamansa an dauda bin husaini ya ji daga malamin malam dauda dan husaini malamai sun ce amincacce ne dan dauda dan husaini yayi wafati hijira na annabi yana shekara 130 Allah ya karbi ransa an abi sufyan ya ji daga abi sufyanu annahu qala yace samitu aba hurairata mun ji aba hurairah radiyallahu anhu sunansa abdurrahman ibn sakara eh duk zaman da ya da annabi shekara biyu ne zuwa uku shekara uku rab abu hurairah ya da annabi hausa suka ce niyya ya fi kwanan masallaci ba a dade ba an zo da kyakkyawan niyya kuma an samu abin da kowa in ka ji daga abu hurairah za ka ji kuma gaba kaɗan an gama sunan annabi muhammadu su ne garadan farko garada na farko wanda suka zauna da annabi a madina su ne su abu hurera garada na farko wanda qur'ani yake magana a kansu wala tadru lil ladina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna waja ma alayka min hisabi min wala min hisabika alayhi min fatadruduhum fatakuna min zalimin to da wayannan garadan yake wannan su ne ba sana'a ba komai ana zaune ana neman ilimi a gurin annabi ya zo gurin annabi bayan ya musulunta ya ce ya rasulullahi ba na iya rike hadda na hadisi da ya zo gurin annabi ya zo na waye gari ya ce a zo da aka zo wannan ya tafi ba an sara ya tafi kasuwarsa wannan ma ya tafi uzurinsa wannan ya tafi gona sai abu huraira kada ya gurin annabi annabi ya zauna ba kowa sai abu huraira abu huraira ina mutane aka jiya rasulullahi wani ya tafi kana wani ya tafi noma ya ce to ba ka ce min ba ka haddace karatu wai ce to shikenan sai annabi ya shimfiɗa mayafinsa ana ga yana iban wani abu haka sai ya zuba mayafin amma ba a ga abin in ya iba sai ya zuba sai da ya sa uku sai ya ce nan na ɗaya mayafin ya janda kara a kirjinka da ya kara abu huraira ya ce tun daga nan bai san mantuwa ba aka ce to akwai wanda ya fi ka sanin hadisin annabi ya ce illa abdullahi bin umar fa innahu yaktubu wa ana la aktuba ya ce sai dai abdullahi dan umar yana rubutawa amma ni ba na rubuta wannan ma tawari'u ne dan akwai inda aka rasa ya gaba da 'ya'yan zamani fa ya gaba da zamanin marwana dan hakam yana yana aliba a siriya marwana dan hakam ya kira abu huraira ya ce zo abu huraira ya zo gunsa ya ce na hadisin da ka ji abun annabi ka zantar mun haddasa kaza kaza haddasa kaza kaza sai da ya ja hadisi dubu ɗari wasu malaman sun ce a dubu goma sha biyu ne sabari ma dubu sha biyu da ya ja ya ce duk wanda yanzu ka rubuta su a gurin annabi ya ce eh so kana faɗa ana rubutawa yana faɗa ana rubutawa yana faɗa da aka rubuta dubu sha biyu hadisin ya karanta ya ce wayannan su ne ya ce to yi kenan maimaita su da ka in ka ki ka gamu da fushinmu mutane suka rike littafin haddasa rasulullahi an kaza wa kaza haddasa an rasulullahi an kaza wa kaza yana yi tun da safe a wuni yana yi sai da aka yi sati mutane suna duba takarda yana yi da ka karab takardu suka gare yaya an maimaita daidai ce ya maimaita ta yi ka tafi ta yi ka tafi ka yi kokari ta yi ka tafi tashi haka da ya game da samarwa na suka yi masa in ka duba albidaya wani haya za ka gani Allah Allah yake a samu kuskuren same mai tawon ko dai hiko bai faɗi ba to wanda annabi duk da haka da ya tashi yace wallahi abin da muka koya a gurin annabi da zan faɗi da hadisin da naji ce mun ma za ku yi kafiri ne rabin hadisin da annabi ya koya mun zan faɗa in na faɗi rabin yace za ku yanke mun wuya na saboda abin ya fice da tunanin ku kadibin nasa ala qadar uqulihim to kun ji Abu Hurairah yanda ya zauna a gurin annabi da yadda ya samu daraja gurin wannan annabi yana zuwa gurin annabi da kyanwa sunansa abdurrahman ɗan zakara sai annabi ya ce wannan bai yake na annabi ya sa masa abul hir baban kyanwa shi ne abul huraira baban kyanwa lakabi ne da annabi ya sa masa to ya kai ya kulu ya ji ya kai ya kulu ya kulu salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatal asr fa sallama fi rak'atayn
to ya bulu abu hurera ya gaya mana sallar rasulullah idan ka duba ruwayan mu wadda to sallan azahar ne nan kuma ya ce salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul azhar annabi ne mana sallar la'azhar wakila kaga ya kawo az-zuhur azhar ne fa sallama bi raka'atayn da raka'a guda biyu sai ya sallama to ya kai فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت فقام ذو اليدين wani sahabi ya tayi a wani ruwayan sunansa zu shimalaini wasu malaman suka ce a zul yadaini ana kiransa kuma ana kiransa da zu shimalaini amma kuma da yi aka yakin badar eh ya halarci yakin badar shi zul yadaini shahada kizzat abi hurairata wa islami abi huraira ba da kaibar takara mauti yi mutuwa sai jinkir da zuli ya daina sai ya tashi fa kale ji ya rasulullahi a kasarate salat ya annabin Allah wai rage sallah kai daga raka hudu kame da hidiyu amna fi da ko mantawa kai ya aka yi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن
faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci Allah ya ce kullu zalika lam yakun bai rage ba kuma bai manta ba to idan ka zo da maganan annaban za ka yi aiki kullu zalika lam yakun ba wanda ya kasance ba mantuwa ba ragewa to in ko babu mantuwa ba ragewa in ka duba ka gani sai yanzu abin yana baka nauyi ko to nauyin ma zai zama rashin nauyi gaba kaɗan وفي الرواية الأخرى ما كثرت الصلاة وما نسيت أول ruwayan ya ce ma kasaratu salatu ni fa ban rage sallah ba wa ma nasitu ko ban manta ba mhm.
alhadisa bi qissatihi har hadisin ya zo da labarin zuwa ƙarshe ka san yadda aka yi sai ka duba muwadda eh a muwadda da ya sallah raka biyu ya yi sallama fa qama zul yadaini sai zul yadaini ya ta yace a qadaratu salati ya rasulullah am nasit yace kullu zalika lam yakun shi kuma zul yadaini yace qad ana ba'ru zalika sai annabi ya koma ya tambaya abubakar yace a sadaka ta zul yadaini a sadaka ta zuliya dai ni sahaban annaba suka ce na'am su ba su ce kad sadakata ba suka ce na'am sai ya zama malamai suka yi magana in za a yi gyaran sallah kar maganan ya fice biyar eh da ya annabi ya bara ya ce a kasar da salatu amna fi ta kaga daya sai annabi ya ce kullu zalika lam yakun sai zuliya dai ne ya ce kad qala ba'ar zalika kaga uku sai annabi ya ce a sadaka da zule dai ni hudu sai sahabai suka ce na'am in magana ne na gyaran sallah idan ka zuwa shehu halil ya ce kar maganan ya fice biyar in ya fice biyar za a yi ga in dai koyi za a yi da hadisi iya nan za a tsaya to mu komo can sama annabi da ya yi sallah a raka hudu ya matarsa waffaqana Allahu wa iyyak Allah ya ba mu dace da kai almajirin wafaƙar Allah Allah ya bamu dace wa iyaka da almajirin almajirin yana nan yana tambayan alƙali idan almajirin ka baka samu dacen almajiri ba kai ga uku shi ba almajirin in bai samu dacen malami ba yanzu nan zaka ji malami yana tsiri wa almajiri to ba dace ne ai ba hakuri yi mana ko kuma daga baya kuma almajirin yazo baya talanjin da kowa sai da malamin sa shi malamin zai koya wanda ba zai amfanar da al'umma ba bai yi dace ba shi ko wanda ya zo ya koya bai yi hakuri ya koya ba bare ta haka ba ta albarka ba bare wani ya ƙare da shi to ya za idan zantar da kan gaba sai sai ce to mu da kai fa wa faƙar Allah fa mu nemi mu wafaƙar Allah wa iyaka da kai kanka ya kai almajiri mai tambaya anna lil ulama'i anna lil ulama'i fi zalika ajwabatan baruha ba'ruha bi sadadil insaf to amma ba wa anna lil ulama'i alƙari iyar ya ce kun ga malamai dan dole yana tafiya yana kallon na gaba da su eh yanzu ya bar duniya ma ya kusan ya kara ɗari bakwai kuma su imamu maliku ɗin ma kusan ɗari bakwai ba sa duniya ya zo can ma nisa nan ma nisa to ya za an ka hanga akwai bin na gaba bin Allah bin Allah ya za ya ce bai ce yi kansa ba tawari'u irin na malamai ya ce su ne malamai kuma alhali shi ma malamin ne amma ya ce su malamai akan wannan fi zalika ajwabatan sun bada amsa da yawa ba ruwa shayin wasu amsan bisa dadan an bada yi akan katari al-insab da adalci ومنها ما هو بنية التعسف والاعتصاب wani na ko wasu malaman ma huwa bin yadda ta asubi akwai wanda suka bada niyyar su na su dan tsananta wal idizabi da kuma tsanantawa sosai akwai wanda suka tsananta akwai wanda suka sawwaka malaman fiqhu dama haka suke ana dubawa ne in saukin yayi yawa to wani saukin ma sharri zai jawo idan tsananin yayi yawa wani tsananin kuma sharrin zai jawo shi yasa yanzu misali a mazhabar mu na Imam Malik in za mu shafi kai aka ce bi jami'in rasa aiko mazhabar shafi bibari aka ce to wani ya baka zai kurin ko ba adam ma ba zai kare yi ba garin samun saukin to kara saukin zai yi da yawa amma wanda aka je dukkanin kai to ƙaryanta ma wani ya ɗan ya haka ko bai ƙara sabon so kaga an ƙare da shi in wannan malamin ya tsananta wannan sai ya bada sauki in wannan ya sauwaka kuma wannan sai ya tsananta addini ne kaman wannan masallacin da muke zaune ne nan ba ga kofa ɗaya ba nan ba ga kofa ɗaya ba nan ga kofa to in nan kofar za ka fita mutane sun yi cinkoso ba sai ka fito ta nan ba idan nan ya yi cinkoso ba sai ka fito ta yamma ba to haka ake wa addini in aka ba da tsanani gaba ɗaya wani ba zai iya ba to shi ne sanadiyar mazhaba eh wannan in ya gagara wannan kofar zaka fito ta nan in nan ya gagara zaka fito ta nan al'umma suke nema sauki idan an ji an tsaya bangare guda ɗaya to zai zama tsanani ina fata kun fahimta
وها أنا أقول أما على القول بتجويز الوهم والقلد مما ليس طريقه من القول to البلاغ wannan ma mu ma ba ma tare da shi eh wa ma ana yi alƙali yace amma ni aqwalan qaulan da zan faɗa a haƙƙin wannan annabi amma alal qauli in dai magana ne bi ta da wizir wani a halatta wa annabi marabkana wal galadu ko kuskure mimma laysa dariquhu min al balag wanda ba iya da manzanci ba su alƙali suna ga ko zai yi to mu haka ma ba zai yi ba ko ba manzanci ba ne ba ma dangana wa annabin wa huwa allazi wa huwa allazi zayyabnahu min wa huwa alqawlayn allazi wannan shine zayyafana wani kaji zayyafana dan zabu ko kuma in ba gane ba sai ka ce rayya afana bu mun raunana shi min alqawlayn wannan qawli hima muna tare da a ani aljawaz wa adam ya ko halitta masa duk wannan an kawo da wannan magana babu yi annabi ko a aike ko a manzanci ko magana da ba manzanci ba ba yadda za a yi ka dangana wa abin da ba gaskiya ba ga wannan annabi namu
فلا اعتراض بهذا الحديث wannan وشبهه
hadisi da kuka ji ba wani bijirere ne ya? a cikinsa ko wanda ya kama da hima babu wani abin rikitarwa da wannan din da wanda ya kama da wannan duk akwai mafita وأما على مذهب من يمنع السهو والنسيان في أفعاله جملة wa ma ala amma bisa ga wa'anda a mazhabarsu manya mana sahu a wanda suka hana kwata-kwata ma rafkanwa baya yoyuwa wani siya ne da mantuwa fi af'ali ga ayyukan annabi jumlatan baki daya ويرى أنه في مثل هذا آمد لسورة النسيان ليسنى فهو صادق في قبره yanzu wa'annan wayura suna ganin annahu cewa fi misli haza kaga misalin irin wannan guri da zule dai ne ya magana haza amidin idan wannan nufi ya kai amidin ma ba gangan bane sai ka ce annahu li suratin nisyani annahu da sura na mantuwa li yasunnahu domin a sunnanta ga wanda in hakan ya faru da shi ya nemi mafita to huwa sadiqun wannan ya gaskata fi kabari a labarin da annabi ya bayar dama ya gaskatan ai tunda ya ce kullu zalika lam yakun li annahu لم ينسى ولا قصرت to kaga idan ka duba li annahu lam yansa kaga ai bai manta ba wala qasurat ai bai rage ba abinda ake so ka sani anan ka gane fa maganar sosai li yazallahu fa huwa zalimun shi mai gaskiya ne a labarin ba ma wa- kowane labarin sa mai gaskiya ne saboda an tambaya annabi aka ce ya rasulullahi ma rubuta duk abin da muka ja bakinka ya ce ku rubuta mana fi halin rira wal garabi ya ce wa fi halin rira wal garabi la aqulu illa haqqan ko a halin yarda ko a halin fushi ba abin da zai fito a bakina sai gaskiya to tunda muka ji wancan mu ko ina ma gaskiya ce
ولكنه على هذا القول تعمد هذا الفعل في هذه السورة ليسنه لمن اعتراه مثله to sai malam ya gaya mana yace ba da banza ba walakin hu ba da banza ba ala hadal qawli in a wannan qawlin ne ta'ammada hadal fi'li annabi ya nabi wannan aiki fi hadhihi surati a wannan sura liman itarahu mislu duk wanda irin haka ya bujuro itarahu anan bujurowa idan wani irin wannan ya bujuro masa to ba ga yadda annabi yayi ga yadda zai idan yayi koyi da hi wa huwa qawlun وهو قول مرغوب عنه نذكره في موضعه alƙali ya ce to wannan magana marububun anhu akwai abin kwaɗayi abinsa ai na zukurhu za mu ambace amma fa ba a nan gurin ba fi mauri in mun je inda ya dace za mu yi bayani to sai mu ɗauko wannan bayanin shi ma mu ɗora shi a inda ya kamata sai mu kawo shi وأما على إهالة السهو عليه في الأقوال wa ma ala iyalin zawi amma a kawarwa da annabi a ce gaba ɗaya annabi babu wani rafkana tare da shi fila ƙwala ƙaunoli to ya aka ce وتجاوز السهو عليه فيما ليس طريقه القول كما سنذكره ففيه أجوبة wanda da wuzin zawo ko kuma a halatta wa annaba rab kalwan fi ma laysa tariquhul qawlu a cikin wanda tabargin sa ba bai zama tabargin sa magana ne na iya da manzanci ba shi ma alƙalin yace kama sa nadkuruhu shi ma gaba kadan in kun yi hakuri za ku bi mu kuma za mu ambata muku fa fi cikin wannan din ma ajuwa batin akwai amsohi da yawa wanda malamai suka bayar منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر عن اعتقاده ورميه
mina ga da haka annan nabiya kun ga wannan annabi nam sallallahu ta'ala alaihi wa sallama akbar ya labarta mana an itiqadihi ga kudurinsa wa lamirihi da abin da ke cikin zuciya yi ne lamiri mhm.
amma in karu da kasare fa haqqun wa sidqun badinan wa zahiran amma in kare kasare kaga musanta wanda annabi ya yi da aka ce a kasarta salata to wannan musantawa da ya fi haƙun gaskiya ne wa sidqun kuma abin gaskatawa ne gaskiya daban gaskatawa daban badinan a badini wa zahirin da zahiri in ji alƙali mhm.
وأما النسيان فأكبر صلى الله عليه وسلم عن اعتقاده
wa man nisiyana amma mantuwa fa akbara sallallahu ta'ala alaihi wa sallam annabi ya ba mu labari ne an itiqadihi ga kudurinsa wa baqa ijtihadihi dacewa da ijtihadinsa wa annahu وأنه لم ينسى في ظنه
ai wa annahu yanda sha'anin yake lam yansa fi zanni a tsammaninsa ka san wannan yansa din ya kiloga yawwa ai ba ce lam yansa ba yadda za ya daure sun din wancan lam din ya zo aiki ya gagar lam yansa ya ce bai manta ba fi zanni ya tsammaninsa bai manta ba ka annahu ba ka annahu وكأنه قصد الكبر بهذا عن ظنه وإن لم ينطق به
shi ne ce baka Allah kai ka ce kasar da lakabar ya nufi wannan labarin ne bi haza da wannan ai an zanne ga tsammaninsa wa illam yantiq bi ko da ma bai furci da hi ba وهذا صدق shi أيضا ma wannan abin gaskatawa ne airan komawa zance ووجه sai ثاني fuska ta biyu أن قوله ولم أنت kaga faɗansa da ya ce walam ansa ban manta ba راجع إلى السلام ai ya juyo ne izuwa ga salamu izuwa ga sallama Mhm.
أي أني سلمت قصدا وسعوت عن الأدن ai anni zalamtu qasadan yace nayi sallama ne da nufi wa sahautu anil adadi amma na bar- na rabkana zuwa ga adadin nam أي لم أصه في نفس Annan السلام abu ban rabkana ba a ainihin a nafsin sallaman wa haza محتمل wannan yana daukan fassarori shine magana muhtamilin yana daukan fassarori da yawa ta bangaren larabci eh yi wannan sai a kyale himi gaba kadan وفيه بعد wannan fuskar ta yadda za a samo tawili zai ba da nisa ba za a je garin da za a je da wuri ba ووجه sai ثالث fuska ta uku kuma وهو أبعدها to ta uku har ta fi wannan nabiyin nisa eh shi ma dai alƙalin zai kawo saboda in bai kawo ba a ƙaryen zamani sai a kawo shi yasa yanzu zai kawo in an kawo abin da ka sanin kake dogara da shi sai a kawo wanda baka sani ba kuma nan gaba sai ka fi yarda da abin shi haka ake wa mutum ai yawwa amma mutum ba kawo abin ba ba zai yarda ba yanzu mutum ne in ana kama ɗinki in ka zama tela da aka zo shagon ka sai aka tarar da ba kaya wani ya kawo shaddansa na dubu ɗari to zai zuciyarsa ba za ta kwanta ba kar fa wannan telan ya bari a sace min kaya amma da aka zo shagon aka ga ko ina shaddodi irin nasa na dubu ɗari ɗari to dan an jefar da nasa a ciki hankalinsa ba zai kwanta ba ko ba kayan akwai abun biya to yi na alƙali ya ce in man kawo wancan wannan nakan mun kawo namu to da kanka za ka bar nakan kuma sai ka ɗau namu shi ne dalilin da zai kawo ko da ba da su za a kafa hujja ba ما ذهب إليه بعرهم to yi ne sai ya gaya mana ya ce zaba ilaihi barin wasu malaman sun tafi akan haka wa in وإن احتمله اللفظ من قوله كل ذلك لم lam يكن yakun wa in ijmalahu idan mutum ya dauki wannan labazin da aka gino yi min qawlihi daga fadan wannan annabi na da yace kullu zalika lam yakun dukkanin wannan ba wanda ya kasance ai أي لم يجتمع القصر والنسيان بل كان أحدهما wani malamin ya ce abin da ake nufi da wannan kullu zalika lam yakun sai aka masa tawili da ai lam yaji tamawar kasaru ba yadda za a yi a tara a tara takaitawa a ce an takai an tara takaitawa da mantuwa da takaitawa da mantuwa su taru a guri ɗaya ba zai yoyi ba bal kana ahadu ma ana naban ɗayan su ne ko takaitawan aka yi ko dai mantuwa ne amma su biyun su taru yana da nauyi shine abin da ake nufi a nan mafhumu ومفهوم اللفظ كلابه amma abin da aka fahimto a lafazin to sabanin yadda aka faɗa a lafazin ma'a مع الرواية الأخرى الصحيحة وهو قوله ما كثرت الصلاة وما نسيت to kuma ma'a ruwayatul ukra akwai wata ruwaya daban wanda kuma ingantaccen ruwaya ne wa huwa qawluhu badansa da yace ma qasarati salatu ni ban takaita sallah ba wa ma nafitu kuma ban manta ba haza ما رأيت فيه لأئمتنا
in ji alƙali yace kun ga wannan fuska shine abin da muka rawaito ga shugabannin mu su maliki kaji bayan Allah na gaba shugabannin mu haka suka ce da mu in ka duwa mu wanda haka za ka gani shine ayyammatina manyan malaman ma kan wannan suka ta to Allah ya ba mu albarkacin su in ka duwa za ka ji ayar malikiya ay malikawa ala ammu fa yashir ila annahu mimma zahara lahu wallahu ta'ala alam yace malaman mu sun tafi akan haka Allah ya saka masa da alkhairi Mm.
وكل من هذه الوجوه معتمل لللفظ على بعد بعدها وتأسف الآخر منها kullum min hadhihi alwujuh daga duk wannan fuskokin guda uku mutamil lafazu kowanne lafazi yana daukan tawili haka ake fassara mutamil ai ala bu'd ba'al ya ga nizantan shahi duk da ma akwai niza a wani shashi wata asuhu akar mina wasu kuma suna tsananta tsaurarawa a kayi mhm.
قال لقاري أبو الفضل وفقه الله yanzu bayan ya kawo duk fuskokin shi alƙali in ya gama magana daga baya in dai zai magana hukunci zai zartar wannan malaman ga yadda suka faɗa wayancan ga yadda suka ce wayannan ga yadda suka ce an gama ya to bari zai yi hukunci da ba abin da ake nema ga alƙali kenan kuma haƙiƙa alƙalin ne Allah ya bahi baiwa dan ya alƙalanci ma ba so yake aka sa ba wallahi mutumin birnin sabti baya so yana ki yana ki sai da ya zama mahaukaci ma fa ya ce ba kwa gaba ni da hankali yana bin juja ka ce da haukan naka kai za ka mana alƙalanci duk da haukan da ya kai za ka mana haka nan aka nada alƙali iyar alƙalanci ga sanin ƙur'ani ga sanin fiƙihu ga sanin matafiyar malama ga hikima ba maliki to kaji yanzu tunda an gama ya zo irin wannan guri idan bai yance hukuncin ba yanzu alƙali a nan ya bar mu to ana tafka ne yana warware idan rigiman ya zo ba inda za mu je mu yanke to ya sa duk rigiman duniya ya dame ka akan wata magana ta da ƙur'ani ko hadisi ka daina shan wahala ka zo a shafa in ka zo za a warkar da shi duk jinyar da ka ɗauko a shifa wa sai ka ga ka samu sauki ba wai sai jinya na jiki ba jinyar addini duk littafin duniya duk malamin da ya rikitar da kai komo ciki in ka komo a nan za ka warke ba sai ka je wani guri ba amma usa suka ce magani a gonan a gonan babbare ko ai wannan aiki ya fi karfin yaro sai dai in ana ganin na gaba da shi sai a gaishe kamar yaron yawwa amma ba ka ganin na gaba da yar kali iyar ka ce yaro ne ina ai Allah ya yarda ku je ku duba madarikun sa ku yi kallo mana mujalladi biyu ne sai da ya kawo darajojin mazhabar Imam Malik tun daga farko har ƙarshe ka je ka duba ka gani sai ka sallama masa alƙali iyar ai mu tsakaninmu da shi san barka da an bari abin rata ta an tafi to haka za a yi ta rigima in wani ya zo ba hukunci yanzu amma alƙalai yanzu zai yanke hukunci in ya kawo magana wannan malamin ya kawo na wannan ya kawo wannan ya taza kuma sai ya yanke hukunci to kaga mun huta shine warkarwan ba wani abu ne warkarwar da zai yanzu wannan magana da zai zai warkar to bismillah in Allah ya warkar mm.
والذي أقول ويظهر لي أنه أقرب من هذه الوجوه كلها ya ce wallazi eh in ka ɗauke waɗin allazi ne mausulul ismi na tu sani fa'ilu yalla ce wallazi aqulu wan abinda mu za mu faɗa ka ji da ake yi abinda mu za mu ce fa shine zai ce maimako ya ce ni ga yanda na ce to nunu in ka ce ana ko na hannu nunu ma zama za ta ma gairi to maimakon ya ce ni a saboda tawari na malamai ce abinda mu za mu faɗa kuma Allah cikin ikon sa ya faɗa amma sai dai ya wakilci sauran mutanen da kuma fuska ta tawari ya sa ya ce to abin da mu dai za mu faɗa nan in ji alƙali wai zahara li kuma da irin ilhaman da Allah ya mana ya zahara li ba bayyana ba irin kuma abin da Allah ya kimsa mana na fahimta annahu aqrabu abin da yafi kusa min hadhihi alwujuhi kulluha daga duk wannan fuskoki da muka yi magana to ya yace na'am أن قوله لم أنسى إنكار لللفظ الذي نفاه عن نفسه in ji alƙali ce abin da muka gane an na ƙauluhu ka ga faɗin annabi da ya ce lam'ansa ban manta ba inkarin musantawa ya yi lillafazi lazi na babu annabci domin lafazin da yake korewa kansa ya za a ɗora masa wacce lafazi ne ne inni la'ansa to ansa ɗin ai yana kore ta walakin unasiya ni ba na mantawa sai dai a mantar da ni to sai aka ce ka manta to yaya za a ɗora masa laifin da yake korewa kansa ka manta ne a nasita salat an kasirtu sai aka ɗora masa labazin da yake korewa kansa to yi za ya ce lam ansa wa lam a ban manta ba ban rage ba lafazin da yana korewa ne aka sake aka dora masa to yi yasa ya masanta in ji alƙali kenan
wa an karahu ala gairihi bi qawlihi wa an karahu kuma ya masanta ala gairihi ga waninsa bi qawlihi da faɗa ta sa bi samali ahadikum an yaqula nasitu ayata kaza wa kaza walakinahu nusiya kaji abin da annabi ya faɗa ce bi samatur lihadikun ga ɗayan ku bai kamata kowane ɗaya an ya kule ya ce nasitu ayata kaza kar ka ce na manta aya kaza na manta he ba kana da iko da kanka yo ai ba kai saka manta ba in za ka manta he ba za ka manta ba kenan in kana da ikon mantuwa to zai zama baka da mafahimin sa zai zama ikon baka da kana da ikon rahin mantuwa kenan mantuwan ma ba aikin ka bane aiki ne na Allah tunatarwan ma kuma aiki ne na Allah ni na manta he kai kai da kanka sai dai a mantar da kai wani ma annabi ya ce ko ku ne kuke karatu kar ku ce wai na manta aya kaza da kaza ba a yi duk lokacin da kake karanta qur'ani malaika ne yake daya kanka idan ya sauke maka sai ka karanta in ya sauke sai ka karanta in Allah ya bayi iko ya tsayar sai ka tsaya in an tsaye da sauke ba sai ka tsaya in an sauke sai ka saukar to kaga ai ba yin ka bane yin Allah ne kai Hausa ma sun ce ba mai yi ya Allah to dan me zaka ce ka manta kai kai yanzu zaka iya mantuwa kenan shi ne annabi ya ce abin da yana korewa wani ma ta yaya kuma za a ɗaura masa in ji ya alƙali ya ce ai wannan an karahu ala gairihi bi qawlihi bi zamali ahadikum an ya kula nasitu ayata kaza wa kaza walakin lahu nusiya walakin lahu ba da banza ba sai dai ya ce nusiya an mantar da ni dan qur'ani ya faɗa sannu uka فلا تنسى إلا ما شاء الله
وبقوله في بعض روايات الحديث الآخر كما وانا بياني يا ذو أتكين شاي وذو رواية دبن وان دبا وان نبا لست أنسى ولكن أنسى كاجي لست لست بنزما أنساني إنا من شواباي walakin ba da banza ba unan siya sai dai a mantar da ni sai ka kare da mubini lil majhuli falamma qala lahu sa'ilu a qasurati salatu am nasib falamma qala lahu sa'ilu yayin da mai tambaya ya gaya masa hina zuriya dai ni a qasurati salati salatu ya rasulullahi ka take ta zalla ne am nasita ya aka yi ankara qasraha kama kan ankara sai musanta kasarwa takaitawan kama kana kamar yadda ya kasance wani siyanahu huwa min qibali nafsihi iko nisyanuhu mantuwar huwa min qibali nafsihi ta bangaren kansa shi yasa ya kore wa annahu in kana jara shay'un min zalika faqad nusi wa annahu yanda sha'anin yake in kana jara shay'un idan wani abu ya gudana min zalika daga wannan faƙaɗin nufiya to sai a ce an mantar da ya hata hata sa'ala gairahu fata haƙaƙa annahu nusiya hata sa'ala gairahu har annabi ya tambayi wani kamar abubakar ko umaru fa haƙaƙa aka tabbatar annahu nusiya na cewa an mantar da shi wa ujriya alaihi zalika liya sunna wa ujriya sai annabi ya gudanar alai a gare zalika wannan aiki liya sunna domin wanda irin wannan ya same shi to ya samu sannan hanyar da zai gyara sallah ta sa fa qawluhu ala hadha lam ansa wa lam tuqsar qawluhu amma fadan annabin mu da yace ala hadha ga wannan bayani lam ansa ba manta ba wa lam tuqsar ban takaita ba wa kullu zalika wa kullu zalika lam yakun sidqun wa haqqun lam tuqsar wa lam yansa haqiqatan walakinahu nusi ai kamar zan fada rani sai sai ya tsallaka da mu eh muna da zai wani rami ne yi ma lawadan ne ya gurin da ya daga kafarsa ta gaba sai ya tsallaka yawwa na ce to haka za a yi a gurin ai ai karatun ne kana zuwa sai ka ji ya zo da wani siga ya ce fa kaulu ba ɗansa da ya ce lam ansa wa lam yuqzir kullu zalika ya ce lam yakun sidqu kabar li qawli qawlihi bai gaskata fadar wanda ya gaya masa ba wa haqa lam tuqsir a gaskiya kuma ba ta gaita ba walam yansa haqiqatun haqiqa bai manta ba wannan lam yakun sirkan din ga wanda ya masa tambayar ne walakinahu ba da banza ba nusiya Allah ya ce ya an mantar da shi mhm.
wa wajhun akar sai wata fuskan da ban ji alƙali na'am istastartuhu na abin da malamai suka fitar shi ne istasartuhu na abin da aka fito shi ne asaru na'am shi ne za ka ji an ce asaru daga istasartu ne fa asarna bihi na ƙa'an abin da malamai suka fito da shi na dangane da bayanansu kuma min kalami ba'dil mashayikh ka ga shahin zancen da muka samu ga shafin shehu ne wanda suka yi riko da shi wa zalika annahu qala na cewa mm, إن النبي صلى الله عليه وسلم sai suka faɗa ga wannan annabi namu قال يت- ولا ينسى Eh, suka faɗa kuma alhali annabi baya mantuwa waliza ولذلك نفى عن نفسه a النسيان dalilin wannan ne annabi ya kore wa kansa mantuwa kala لأن النسيان Yaro gabana غبنة da وآفة ai ita mantuwa gabana ce da afatu masifa to kaga dole a korar da ita wasahu وسهو إنما هو شغل ko sahu rabkanwa shuguli ne ake higar da wani kan wani yanzu na idan shagali ya ma yawa sai ka manta abin da kake yi Mhm.
قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم a sallansa mhm.
ولا يغفل عنها ko da hakan ya faru ba zai rafkana ba ta yaya za ka kawo hakan sai ka ce a ka manta amama binta zainabu annabi yana ɗaukanta ai kaman wani shagalin ne in zai je sajada sai ya ajiye ta in ya tayi kuma sai ya ɗauke ta amma ya ka gani hakan baya ja man kai kai yanzu nan sai ka manta sallah yawwa haka za ka je ka nemo ka kawo وكان يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا قبلة عنها sau da yawa yakan kasance wa kana ya kasance ya ce yakan kasance sai ya shagaltar da shi wani harkan a ana rakatin salatu wani harkan ga harkan sallah ma fi salatu na abin da yake cikin sallah shugulan wanda yake lagaba na kan ana amma ba wai shagali bane a cikin wani abin kuma wani abin sai ya shagaltar da wani abin فهذا إن تحقق على هذا المعنى لم يكن في قوله ما قصرت وما نسيت Ba قلوب wannan kaulin da alƙali ya kawo in ta haƙaƙa idan an tabbatar ala hada da ma'ana ga wannan ma'ana lam yakun fi qawli ya cikin maganarsa da yace ma qusirat wa ma nasitu to kulhun fi qawli babu wani abu na sabani a wannan magana kulhun din ka fassara shi da sabani babu duk kafarta mana Allah ka sa kasar mu ya zauna lafiya malaman mu wanda suka rasu ka ji kansu Nigeria a zauna lafiya wannan wata mai alfarma na azumi da muka sa gaba Allah ka hada kan musulmin Nigeria duk ka hada kan mu guri daya mu yi azumin mu lafiya mu gama lafiya duk wani abu da zai zama fitina a kasar mu Allah ya dauke shi wani jinyace jinyace da ake tsoro Allah ka yi mana maganin sa Allah ka sa mu zauna lafiya Allah ka kawo ci gaba a kasar mu Allah ka ba mu rufin asiri a kasar mu na Nigeria Allah ka taimaki sarakunan kasar mu su tsaya su yi kokari su taimaki talaka dan kasar ya zauna lafiya kuma duk wani abu da ya damu talaka Allah ka yi maganin sa Allah ka tsaya mana kungiyoyi na addinai wanda ana raba kawukan musulmi Allah kai maganin abin duka yahudawa da nasara wanda sun sa mana ido a kasar mu Allah kai mana maganin su ɗan Nijeriya Allah ka haɗa kan mu guri ɗaya duk wani rigima na ƙabilanci Allah ka ɗauke shi rigingimun addini Allah ka ɗauke shi duk inda musulmi ke je yana ƙaunar musulmi ɗan uwansa jinya na zamani kowane iri ne wanda Allah ka ɗora masu tsoron annabi Allah ka ɗauke shi wanda bayi mai nauyi yana kansa Allah ka sauke wanda idan ya samu kujera ta wani mulki zai taimaki addinin Allah ko mun san yi ko ba mu san yi ba a duk inda yake a faɗin duniya in dai zai wa addininsa aiki zai wa musulunci aiki to Allah ka fifita yin samu wannan kujera guraren da muke karatu irin wannan duk inda ake taimako ake dan Allah to addu'o'in mu Allah ka sa ya same su bukatun mu na sarari da na boye Allah ka biya mana shi Allah ka biya mana bukatu saboda darajar wannan annabi namu Allah mu yi da daga wannan ربنا ورب الملائكة تقبل منا إنك أنت السميع العليم الفاتحة ثم نستوي جمعنا من ذلك ومن